akan gwiwoyi sun a halin ruku wa nafsi tatbiqi da kuma cewa an shafe cewa mutum ya haɗa hannayensa a yayin ruku ya sa tsakanin gwiwoyinsa
حدثنا محمد بن الألاء الحمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي إبراهيم عن الأسود وألقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره suka ce mun je waje abdullahi bin mas'udin a gidansa فقال yace عسى الله هؤلاء حلفكم wa'annan sun yi sallah bayan ku فقلنا لا muka ce a'a ba su yi sallah ba قال yace to فقوموا ku tashi ku فصلوا yi sallah فلم يعمرنا بأذان bai ولا ce mana mai إقامة kiran sallah ba ko iqama قال yace وذهبنا لنقوم حلفه muka tashi don mu tsaya bayansa فأخذ بأيدينا ya kama hannayenmu فجعل أحدنا عن ya يمينه sanya ɗaya daga cikinmu daga dama da shi والآخر عن ɗayan شماله kuma daga hagun da shi قال ya ce فلما ركع yayin da ya ruku'u وضعنا أيدينا على ركبنا a aidiyana sai muka ɗora hannayenmu bisa gwiwoyinmu
قال ya ce فضرب بأيدينا ya sai- fara raba aidiyana sai ya doki hannayen namu ya buga وطبق بين shi.
كفيه ya haɗa tsakanin tafukansa haka ثم أدخلهما بين sannan ya shigar da فخذيه su tsakanin cinyoyinsa قال ya ce فلما صلى yayin da abdullahi masudin ya gama sallah قال sai ya ce إنه ستكون lamarin da shanin عليكم za a أمراء samu sarakai gare ku nan gaba ويؤخرون الصلاة عن akhirun da za ميقاتها su dinga jinkirta sallah daga wakacinta نعم wa ويختفون ya hannu ƙunaha Ah, na'am.
za su ringa shaƙe ta إلى شك- آه، شرك jarakin mauta الموتى irwa shaƙe wadda ake wa matattu wanda ake so a kashe wato sallar su yi ta ɗungure-ɗungure kamar ma ba sa son su yi gaba ɗaya kamar dole ne suke فإذا رأيتموهم idan kun gansu قد فعلوا kun ذلك aikata wannan فصلوا الصلاة limiƙati Ya.
to ko ku fara yin sallar ku a wakacinta وجعلوا صلاتكم معهم سبحة ku sanya sallar da za ku yi tare da su ta zamo nafila kar ku ce ba za ku bi su ba dan haka zai bayar zuwa rarrabuwar kawunan musulmi amma ku yi ta ku ta farilla a wakacinta wanda suke jinkirtawa ku je ku bi su ku yi niyyar nafila
وإذا كنتم ثلاثة in kun kai mutum uku فصلوا جميعا ku yi sallah gaba daya وإذا كنتم أكثر من ذلك wato sai ku jeru layi daya Ah, idan kuma kun haura uku نعم فليؤمكم faliya ummakum ahadukum ɗaya daga cikin ku ya muku limanci وإذا ركع أحدكم idan ɗayan ku ya ruku'u فليفرش ذراعيه ya shimfiɗa hannayensa على فخذيه bisa cinya sai ɗora hannunsa akan cinya آه، وليجنع kuma ya sunkuya ya sunkuya وليطبق بين كفيه ya haɗa tsakanin tafukansa نعم فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله Kamar عليه ina ganin وسلم saɓawar yatsun manzala sallallahu alaihi wasallam a halin ruku'u فأراهم ya nuna musu
وحدثن- وحدثنا مخ- من جاب بن الحارث التميمي Mm.
أخبرنا ابن المسهر مم.
حا قال تأويل.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة مم.
حدثنا جرير حا تأويل.
قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم مم.
حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن gabaɗin إبراهيم daga amashu daga ibrahim daga alkama Na'am.
wal aswadi da kuma aswadu أنهما دخلا على عبد الله wajen abdullahi bin mas'udin بمعنى حديث أبي kama hadisin, معاوية ah, ma- ma'ana hadisin abi muawiya da ya gabata وفي حديث ابن مسهر ya zo a hadisin ibn musirin وجرير da jariru فلك أني أنظر wallahi إلى kai ka ce هدلات ni kamar أصحاب رسول masudin الله yake صلى الله عليه وسلم kamar na ورسوله ganin sabawar yatsun manzon Allah alhali yana cikin ruku
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأخبرنا عبيد الله بن موسى an isra'ila عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنه ما دخل على cewa su عبد الله sun shiga wajen abdullahi نعم ala فقال masudin sai ce آه سلاما خلفكم wanda suke bayan ku sun yi sallah قال نعم suka ce na'am فقام بينهما sai ya tashi tsakaninsu وجعل أحدهما عن ya sanya يمينه ɗayansu daga damansa آخر عن شماله ɗayan kuma daga hagun ɗinsa ثم ركعنا sannan muka yi ruku'u ووضعنا أيدينا muka ɗora على ركبنا hannayenmu bisa gwiwoyinmu فضرب أيدينا ya bigi hannayenmu ثم طبق sannan بين ya haɗa يديه tsakanin hannayensa ثم ya جعلهما sanya su a wato tsakanin cinyoyinsa فلما فلما صلى yayin da ya gama sallah قال sai ya ce هكذا فعل رسول الله صلى haka الله maza Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya aikata wato wannan shine ta dabiki wanda aka- aka ce wato Abdullahi ibn Mas'udin shi akan haka yake Ah, kuma an ce wannan da can tabbatacce ne amma daga baya aka shafe shi abin da ya shafe shi shine hadisin da zai zo nan gaba na Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya zamo Abdullahi ibn Mas'udin da wayannan almajirai na san samu labarin wannan hadisin na Abdullahi ibn Mas'udin ba Mhm, wato saboda abin da yasa aka faɗa haka masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cika yake da mutane yasa ba lalle Abdullahi ibn Mas'udin ko yaushe zai sallah yana kusa da manzon Allah ba da yana daga baya bai ga abin da ake daga baya ba bai ga abin da da da wato shi abin da ya sani da can shi ya dauka ake kai shi yasa wato wannan tadbiqin mansuhi ne gurin malamai da yawa Mhm.
kaifiyarsa ya take mai tabbikin ai haka sai a- a- a- in aka yi ruku ai haka a maimakon a dora a kan gwiwoyi sai a sa wannan tsakanin ana yan tsakanin gwiwoyi shi ne tabbikin
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن مصعب بن dan أبي ali ya akure غفور عن an abin sa'adin ka sallati ila jambi abi na sallah daura da ubana قال yace وجعلت يدي بين har na sanya Allah yana tsakanin gwiwoyina فقال لي sai أبي ubana yace اضرب كفيك على ka ركبتيك dora tafukanka akan hannayenka wannan قال hadisin shi ne manasin kala sannan in ya ce shi dai dan nasa shi musabu ibn sa'ad ibn abi waqas ثم فعلت ذلك sannan na sake aikata haka wata mara فضرب ya bige يدي hannaye na وقال ya ce إنا نهينا عن hakika mu هذا an hane mu daga wannan وأمرنا أن an نضرب على- umarce mu على mu dora ركبتيك.
tafukan hannun mu bisa gwiwoyin mu bisa gwiwoyin kafafun mu wato wannan shine nasihin kenan Ah, da a da shi ya faɗa umirna muhina wanda ya nuna waye mai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a qaulus saha qaulus sahabi min as-sunnati aw نحو أمر النبي جل للرفع عزو عند شعب لا يكاو ألفية الأصول كو وعند شو إراجي شي زين الدين إراجي شي كما يكاو قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قال هو بأصل على الصحيح وهو قول الأكثر شو حدثنا علف بن هشام حدثنا ابو الاهوى سحاء تعويل.
قال وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن ابي عفور بهذا الاسناد da wannan isnadin har izuwa faɗinsa ونهينا عنه haka ne mu daga haka ولم يذكر ما بعده ba ta ambaci abin da yake bayansa ba حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ya ce ركعت na yi ruku'u قلت بيدي هكذا na aikata da hannaye na haka يعني طبق yana بهما nufin ya haɗa su ووضعهما بين فخذيه ya sanya su tsakanin cinyoyinsa فقال ابي sai ubana ce أن كنا نفعل da ta هكذا muna aikata haka ثم امرنا sannan ذلك aka umarce mu da sawa a kan gwiwoyin حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن موسى حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال ya ce صليت الى جنب ابي na yi sallah daura da mahaifina فلما ركعت yayin da na yi ruku'u شبكت اصابعي sai na sarƙafa yatsuna وجعلت ما بين na ركبتي sanya su tsakanin gwiwoyi shi haka ma yi ya haɗa haka فضرب يدي sai ya bigi hannayena فلما yayin da صلى ya gama sallah قال ya ce كر كنا نفعلها da muna yin irin wannan ثم امرنا ان نرفع sannan kuma الى aka umarce mu mu dora hannayen akan gwiwoyi
باب جواز الاكعاء على العقب- على العقبين babin cewa ya halatta a zauna bisa don duniya a yayin zama a sallah ya halatta mutum wato ya ya miƙe kafafunsa ya zauna kuma ya dora duwawunsa akan din duniya
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الفلواني حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أنه سمع طاووسا يقول ya ji dawo yana cewa قلنا لابن من جاء عباس ابن عباس؟
عن القدمين game da zama akan kafafu فقال sai ya ce هي ai السنة haka din ma shine sunna وقلنا له Mu- muka ce da shi إنا لنراه جفاء بالرجل mu muna ganin sa haka din wauta ce mutum yayi قال ابن عباس da ran abbasin ya bal hiya ce sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa ai sunna ce ta annabinku sallallahu alaihi wa sallam to babu tahrim al-kalam fi salati ya wato aka ce shi ikra'i ana sakin sa bisa ma'ana biyu ɗaya daga ciki shine mutum ya dora ruwaiwansa akan kas wa ya dora cinye eh, ɗaya, wato cinyarsa akan kas ya kafa gwiwoyinsa ehin to ko kuma wato ya daga haka wato ya zauna haka shi to ana kiran wannan iki'a'i na'am iki'a'i irin wannan ah, wasu kace shi ne wanda aka yi hani daga gare shi wajen zaman sallah mutum ya haka na'am kamar yadda abu da ibn mutanabi yake faɗa yuqi julusal badawi al-mustali yana yin zaman iki'a'i shine haka irin zaman mutumin kawai da yake jin dimi ka mutanen kawai sai a ce waye wuta duk ai haka ko Ah, sai shine yuqi julusal badawi al-mustali ya ga iman junatin lam tujdali ko to ya to kuma ana sakin iki'a'i to irin wannan shine babban abin da ba a so a sallah yahan cewa an yi hani daga irin wannan zama dan ya yi kama da zaman kare yahan ya yi kama da zaman kare to ana kuma sakinsa akan cewa mutum ya kafa kafafunsa ya zauna bisa dunduniyarsa ya haka haka to shi ma ana ce masa ikra'i Na'am.
irin wannan zama ana ce masa ikra'i wannan shine yazo a wannan hadisin Na'am.
yau shine yazo a wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an Na'am.
to babu tahrim al-kalam fi salati babin cewa an haramta yin zance a cikin sallah cewa ana sallah ai magana ba daidai bane wa nasi ma kana min ibahati ya shafi abin da da ya kasance daga halatta shi da can da farko ana yin zance ana cikin sallah amma daga baya ne aka shafe wannan
حدثنا أبو جعفر محمد بن سباين وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ الحديثي Mm.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن نعم.
عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي Mm.
قال بين أنا أسلم مع رسول الله صلى الله عليه da wata وسلم rikar sallah ta da manzo sallallahu alaihi wasallama إذ أحدث رجل من sai wani القوم mutum a cikin mutanen ya atishawa فقلت يرحمك na ce ya الله rahamu kallon فرمى لي قوم sai بأبصارهم mutanen suka ringa kallo na uwa ya kura min ido فقلت na ce وأسكل a أمنا uwata ta yi asara yau mu za ku kura min ido haka ما شأنكم تنظرون me إلي yasa ne kuke wannan kura min ido فجعلوا يضربون بأيديهم Iska على suna bugu da أبصارهم hannayensu bisa cinyarsu suna nuna min ishuru ishuru فلما رأيتهم يسمتونني da yayin da na gani suna sa ni cewa in shuru لكني سكت sai ne shirin فلما صلى رسول الله yana صلى الله zama sallah عليه da وسلم ya gama sallah فبأبي هو وأمي Mhm, wato shi jawabin lamma din shafaffe ne da na ga sun dame ni in shiru to sai na fushi da magarifto shi ne aka shafe shi ne jawabin lamma din lakin ni sakatu sai dai a haka din dai na kinne dai na haƙura ne shirin amma dai na yi fushi kwarai yadda suka dame ni to ya
فبأبي ya da manzo Allah ya gama sallah bi abi ho mi ina fansarsa da uba na da uwata ما رأيتهم ban taba ganin mai koyarwa ba kafin shi ko bayan sa wanda ya fi iya koyarwa fiye da shi sallallahu alaihi wasallam فوالله na rantse da Allah ما كهرني bai tsawatar da ni ba Wala daraba ni.
bai doke ni ba Wala shatama bai ni.
zage ni ba قال kawai kira na yi min bayani yace da ni إن هذه الصلاة kaga sallan nan da ake لا أسلو فيها شيء من كلام الناس da ba wani abu daga zantutukan mutane ba su dace ba a yi su a cikin sallah إنما هو التسبيح abinda ake a sallah taslimi da والتكبير kabarbari da وقراءة karatun القرآن.
qur'ani أو كما قال ko رسول kamar yadda الله manzo صلى Allah الله sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya fada قلت يا yace رسول yace الله ya rasulullahi إني حديث أحد بجاهليته ni ban dade ba da barin da barin jahiliya وقد جاء الله بالإسلام gashi Allah ya kawo musulunci وإن منا رجالا يأتون كهانا akwai wasu mutane a cikin mu da suka je wajen bokaye قال da za Allah yace to kai ولا تأتهم kaka je
قال yace ومنا رجال yace wa da manzo sallallahu يأتون alaihi wasallam akwai wasu mutane a cikin mu kuma da suke shu'umi da abubba da ce wannan abin ya kawo musu shu'umi ko wannan abin ba sa a ciki ko wannan abin ba albarka a ciki قال yace manzo Allah yace ذاك شيء يجدونه في صدورهم wannan wani abu ne da zuciyarsu ce kawai take riya musu ba abu wani wanda yake a hakika لا يسدنهم Ah, wa kada wannan ya hana su siya abin daidai ne don zuciyar ka tana riya ma ko shaidan yana riya ma ai akwai shuni a ciki ko wani abu kamar wannan kan wannan ya hana ka kai ka dogara ga Allah kawai ka aikata na'am قال ابن السباق ibn sabbani ya faɗa a tasar wa fala su dannaku kan wannan ya hana ku aikatawa
قال yace قلت yace da shi ومن رجال يخطون akwai wasu mutane a cikin mu kuma da suke zane قال wato kamar ramil نعم kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana nabi min al-anbiya yakhuddu akwai wani annabi cikin annabawa da yake gwani ne a wannan ilmin ramil din nan wato an ce annabin ko dai annabi Idris ne ko annabi Daniya
faman wafaqa khadahu fa wanda za ya dace da irin wannan zanen da shi wannan annabin yake to ai haka daidai ne yayi daidai
qala yace fa kana li jari ina da wata kuyanga tana kiwon dabbobi nawa jibala uhud wajen uhudu da wajawani jawaniya su nau'in guwa ce fa salatu za ta yawmin sai na tsinka wata rana fa idza az-zi'bu sai ga qasa akuya ya tafi da akuya daga dabbobin da kuyangan nan take kiwo wa ana rajulun min ga shi ne bani mutum adama ne kamar mutane sauran mutane a safu kama suna ya bakin kuna ciki yadda suke bakin ciki mutum ya ga abu nasa ya tafi ai ransa zai soso da na ga kura ta ɗauke min akuya sai abin ya dame ni
kama ya sifuna shi ne kamar yadda suke damuwa lakinni sakattu ha sai sakata dai na mare ta mara ha taitu na rasulullah maruwa nan bai watawa mari sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa azama zalika alayya yace kai wannan abin nan ne yayi muni kwarai bai daidai ba qultu ya sallallahu rasulullah alaihi wasallam afala utukuha ba to bana ƴan ta ba qala yace kun je itini biha ka ta zo min da ita fa taituhu biha Ah, sai na zo masa da ita.
فقال Maza Allah لها sallallahu alaihi wasallam ya ce da Aina ita, Allah.
aina Allah.
قالت في Sama السماء ta ce tun sama.
Kala.
Ba guma kan da ake bautawa a duniyar nan take bautawa ba. Wannan ma'anar tun sama ya ɗin cewa ba ta riƙi wani abu daga cikin gumakan da ake bautawa a ƙasa a matsayin Ubangiji ba. Ba wai ana nufin ta yi tadidin mazaunin Allah a sama ba. To, قال ta ta ce, ya maza Allah ya ce, من أنا ni kuma waye?
قالت Ta ce, أنت رسول Allah الله Rasulullah kai manzon Allah ne قال yace a أعتبها فإنها cikin مؤمنة ita kan mummuna ce
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير بهذا da wannan الإسناد tsari na hau kamar wannan yadda ya gabata حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة wasu yaro na hari wannan lugari wa abu fa'il ashadu wa alfazu mutaqarifatun lafazan suna kusa da juna qalu suka ce حدثنا ابن الفضيل ابن حدثنا الفضيل.
أبوش عن إبراهيم عن كان أكرمت على الله.
قال يا أكرم الإسلام قال والرسول رسول الله صلى الله عليه da ta وسلم muna cikin sallah sai mu ce assalamu alaikum ya rasulullah وهو في صلاة alhali yana sallah فيرد علينا ya mana raddi ko shi mun mun zo wajensa yana sallah mu ce assalamu alaikum ya rasulullah wa alaikum assalam
فلما رجعنا من عند yayin da muka dawo النجاشي daga wajen najashi سلمنا عليه muka yi masa sallama ولم يرد bai mana علينا raddi ba فقلنا يا muka ce رسول ya الله rasulallahi لا نسلم عليك في da الصلاة can mu ne ma sallama kana cikin sallah وترد amma kai علينا mana raddi فقال sai manzo Allah ya ce إن في الصلاة ai شغلا sallah ta isa ta dauke hankalin wanda yake cikin ta gaba daya ya zama bai samu damar ma yin ba da amsa ga wani ba shi yasa ba wajen da za a yi wa mutum sallama bane نعم رد الصلاة واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شجلة نعم أو شرب أو قراءة أو أدعية أو ذكر أو بهرمة أو تلبية مم.
أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الآذان نعم أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يهشى بها السنان أو أو نائم أو أو أو نائس أو نائم أو حالة الجماع أو تهاكم أو كا- أو كان في الهمام أو مجنونا فواهد من بعده عشرون الله أكبر حدثني بن نعم مم. حدثني ابن نمير حدثني إسحاق بن منصور الصلوري وحدثنا قريم بن سفيان عن الأعمش هذا الإسناد نعم يوم إسناد نحوه كما ولا لأكثر حدثنا يا بن يحيى أخبرنا هشام عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن علقمة قال كنا yanzu a kuma في ce mun kasance الصلاة da muka yi magana muna sallah تكلم mutum الرجل sai ya صاحبه zance da abokinsa وهو إلى alhali ذلك yana daba da shi a cikin sallah حتى har نزلت sai da aya ta sauka wa ƙomo da lillahi ƙanitina ku tsaya kuna masu biyayya ga Allah fa'umina bi aka umarce mu da yin shiru wani hina anil kalami aka hane mu daga yin magana
حدثنا وك بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد ناوه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حدثنا يسوع يسوع حدثنا محمد بن روح أخبرنا أخبرنا يسوع يسوع عن بن أبي زبير عن زرع جابر أنه أنه قال قال أن رسول الله صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam أتاني a ya بحاجة aike ni inji Jabir don wata bukata ta sa نعم فأدركته ثم أدركته sannan na riske shi وهو يسير alhali yana tafiya قال wata قتيبة yauta ta sa ruwa yake يصلي.
yana sallah فسلمت sai عليه masa sallama فأشار sai إلي nuni فلما فرغ yayin da ya gama دعاني sai ya kira na قال ya ce إنك سلمت آنفا ka yi sallama a kusa وانا alhali أسلم ina sallah وهو موجه حينئذ alhali كلام da الشرك Allah ya fuskanci wajen gabas a sannan wato cewa yana nafila ne shi ya sa ba wajen alƙibla ya fuskanta ba نعم dan wajen da suke alƙiblar kudu take Na.
a wajen gabas ba نعم shi ya sa wani hadisin malikawa su da shi suka yi aiki suka ce akwai mai sallu ne annabi sallama amma shi in zai amsa sai ya nuna نعم sai ya nuna da hannu Mm.
yadda za a gani daga hashiyar eh, adawi eh, ta ta risala نعم amta eh, iziya نعم.
da iziya نعم to حدثنا عبد بن يونس حدثنا زهير حدثني ابو زبير عن جabir قال ارسلني يأتي.
رسول الله Allah صلى sallallahu alaihi الله wasallam ya عليه وسلم aike ni وهو منطلق alhali yana mai tafiya السلك zuwa banin manil mustalik na je فاتيته wajensa وهو يصلي على alhali yana بئره sallah amsa raƙuminsa فكلمته ne zance da shi فقال بيده ya nuna قال min da بيده hannunsa haka هكذا واو ما زهير بيده ya zuhairu ya nuna da hannunsa ثم كلمته sannan na sake magana فقال لي ya هكذا sake dai nuna min haka فهو ما زهير zuhairu ya nuna dai da hannunsa wajen ƙasa وانا اسمعه ya يقرا kana jin sa yana karatu يومئ yana براسي nuni da kansa wato a wajen ko ko sujada sai ya nuni فلما فرغ yayin da ya gama daga sallah قال sai ya ce ما فعلت في ya aka yi maganar da na aike ka فإنه لم ba abin da ya hana ni magana da kai إلا أن sai ko dan يكون ina sallah قال زهير zuhairu ya ce وأبو الزبير abu zubairu جالس yana zaune yana مستقيم mai fuskantar alƙiya ka'aba فقال بيده abu zubairi abu zubairi ya nuna ila banin mustalik wajen banin mustalik faƙali Faƙala biyadi biyadihi ya nuna da ila hannunsa ka'abati.
zuwa wani ka'aba Na'am.
wato ya isar da anazala ake sallar nan akan dabbarsa yana duban inda yake ba ka'aba ba ne shabu zubairu da kan da yake faɗa hadisin yana zaune ne yana fuskantar alƙibla amma sai ya nuna musu cewa kun ga inda annabi yake nu- kallo a sannan Mhm.
حدثنا أبو كامل الجهدري وحدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عداء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله Muna tare da عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallam فبعثني في حاجتي ya aike ni a cikin wata bukata فرجعت sai na dawo وهو يصلي alhali على yana sallah راحلته akan taguwarsa وجهه على alhali جهة قبلتي fuskarsa yana fuskantar wani waje ba alƙibla ba فسلمت عليه ne masa sallama فلم يرد da yawan علي rage ba فلما انصرف yayin da ya sallama قال ya ce إنه لم يمنعني yana أن nuna sha'anin ba أرسلك abin da ya hana ni ma radde إلا أني كنت sai ko أصلي cewa ina sallah cewa ina sallah shi ya hana in ma radde حدثني محمد بن حاتم حدثنا مؤلى بن منصور حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni في a wata حاجة bukata بمعنى حديث da عن ma'ana مالك hadisin nan na hammadu babu da wanda an shaidani babu cewa ya halatta a la'anci shaidan ana cikin sallah والتعوذ ko a منه nemi tsari daga gare shi وجواز ya العمل cewa ya halatta a yanki بالصلاة.
dan kaɗan a cikin sallah حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا محمد وهو بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول na ji abu hurera yana cewa قال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce إن إفريتا من الجن wani aljani kato daga cikin aljanu جعل يفتك علي البارحة ya haɗu yana bijira gare ni a jiya ليقضى علي dan ya الصلاة ga ya yanke min sallata وإن الله أمكنني منه ubangiji ya bani iko a kansa na فزعته shaƙe shi فلقد هممت أن na yi أتقه nufin إلى ake جنب ɗaure قرية shi zuwa gefen من wani al'amudi daga al'amudan masallacin حتى تصبحوا har kuwa yi gari تنظرون إليه ku kalle shi أجمعون ku kalle shi gaba ɗayanku أو ko كلكم dukkaninku
ثم ذكرت قول أخي سليمان sannan kuma na tuna wato maganar ɗan uwana annabi Sulaiman rabbi gifir li wa habli da min yake khairin ayan bayyana li ahadin min ba'di ka gafarta min ka bani wajen abu da bai dace ba a ce wani bayana ya sami irin raddahu Allah wa Allah ya khati'an juyar da shaidan ɗin yana taɓaɓɓe wa qala ibn mansur Ibn Mansur wa qala yace- muhammad ibn ziyad Mhm, wato wato shubatu ya wato dan muhammad ibn ziyad na bai ce haddathana muhammad wa huwa ibn ziyad ba
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد هو الج- هو بن جعفر حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه كلاهما عن شعبة في هذا الاسناد مم.
وليس في حديث بن جعفر قوله فزعته bai bai zo a cikin hadisin sa cewa fa za'atuhu ba محمد بن ابي شيبه amma ibn abi shaybata قال في ya روايه fada ta sarwaya فزعته sai na tunkuɗe shi da attu da dal tunkuɗewa kenan da zal shi ne shaƙewa
حدثنا محمد بن سلمة المرادي وحدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال abu da za a iya ce قال رسول الله صلى الله عليه abu وسلم rasulullahi قال sallallahu رسول الله صلى alaihi الله عليه wasallam وسلم ya tsaya فسمعناه muka ji shi يقول yana cewa أعوذ بالله منك ta'uz billahi minka ثم قال sannan ya ce هل أنك ina بالله الله la'anta ka da la'anar Allah talata har sau uku وبس يده ya shimfiɗa hannunsa أنه kuma zai يتناول ɗauko شيئا wani abu فلما فرغ من ya yi الصلاة gaba daga sallah قلنا يا رسول wata ya الله rasulallahi هل سمعناك mun تقول ce في ka tana faɗa a الصلاة شيئا cikin sallah wani abu لن نسمعك da ta ba taɓa jin ka faɗa ba kafin yau ورأيناك mun ga ka shimfiɗa وسجدك.
hannunka kamar za ka ɗauko wani abu قال ya ce إن عدو الله إبليس baƙin Allah shine Iblis جاء بشهادة ya zo من نار da wani garwashi bakin wuta ليجعله في don ya sa وجهه a fuskata فقلت أعوذ ya بالله ce a منك ثلاث مرات sau uku ثم قلت sannan na ce ألعنك بلعنة الله ina التامة la'anta ka da la'anar Allah cikakkiya فلم يستأخر amma duk da haka ثلاث bai مرات gudu ba a har sai da na faɗa sau uku ثم أردت أخذه sannan sai na والله faɗi kama shi na rantse da Allah Laula don da ba dan amfani- addu'ar dan uwanmu ba shi ne Sulaimana.
annabi Sulaimana لا أسبع da ya waye gari abin ɗaurewa ya su ya da madina suna wasa su wasa da shi
باب جواز حمل السجان في الصلاة wato wannan kuma ƙarin matashiya ce ga sauran musamman irinmu a cewa to ga annabawa ma shugabansu ma ke ɗan yana bijir yana neman sai ya bijira gare shi yana sallah to balantana irin kai mutum kenan sallah zai sallah tun kafin ya zo ma ga sallah ya kokarin raba hanya da shaida نعم ya zama tun farko tun a taso ga sallah ya haɗa tafiya da shaidan don baka gayyato shi ba ma ya zo da wanda ya fi kama ya zo gare shi da nufin sai ya bata masa sallah to ballanta na kai ballanta na kai kaga tun farko kenan ai kokarin a raba hanya shi yasa fa alaihi an yata ahaba li zalika bil wudu'i aw bil ghusl in wajaba alaihi al ghusl Na'am.
inda mai risala yake fada musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata ahaba li zalika bil wudu'i aw bil ghusl in wajaba alaihi al ghusl to باب جواز حمل babu cewa ya السجان في rika الصلاة yara a sallah حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حا in ka hawaye ne يا ابن يا قال قلت لمالك حدث حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزهري عن ابي na قتادة waye har ne haya kira'atan alashehi duk ba dan maslamata da kuka batun san idin sama'an ne min lafzin shehi su sun ji ne daga lafazin shi imamu malik to kuma shi ya bin haya ko shi kansa imamu eh, muslim suna ganin cewa abinda aka ji daga lafazin malami da kuma abinda aka karanta ga malami a raba wani kan suna nan suna ganin ba sai an raba ba ko a wanne a iya amfani da haddasa na نعم akwai malamai masu ganin haka نعم amma galibi wasu dai sun fi rabawar kaga ko mai ashfa ma kan ce kira'atan alaihi ko fi ma ƙuri'a alaihi wa ana asma'u نعم fi ma ƙuri'a alaihi wa ana asma'u to ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي yawon وهو zana ya kasance yana امامته sallah alhali yana ɗauke da umama بنت زينب yar بن رسول zainabu الله صلى yar الله عليه yar manzan وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ولابي الاسود kuma umama din umma yar abul asmin rabi'i فاذا قام idan حملها zai minke tsaye idan ya minke tsaye sai ya ɗauke ta وإذا amma سجد idan zai وضعها sujada sai ya ajiye ta قال yaya يحيى ya قال ce مالك maliku ya ce na Na'am.
shi kwarai kuwa
حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير وحدث عن عمرو بن سليم الزركي عن مم.
أبي قتادة الأنصاري قال ya ce رأيت النبي na صلى ga الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane أم النساء limanci وأمامة بن alhali أبي umama ta yar abul asi وهي بنت ita ko زينب umama ta dinnan yar zainabu ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam على عاتقه tana kan wuyansa فإذا ركع وضعها idan zai ruku'u sai ya ajiye ta wai zara fa min idan ya daga daga al'ada sujjada sai ya sake ɗaukanta ya mai da ita eh, kafaɗarsa ya mai da ita kafaɗarsa wato wannan umamatin ita ce wadda sai da na aliya aura bayan wafatin matarsa fa'a sai da tuna fa'ima to haddasani abu da mai ta tahir faɗi ma ita ce masa wasiya cewa ko na mutu ga yar yan uwa ta na ka aure ta to حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وازع أما حرمة بن بكير حاء قال نعم.
حدثنا هارون بن سعيد العيلي وحدثنا بن وازع أخبرني مرمة عن أبي عن عمرو بن سليم الزركي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يصلي للناس yana mutane sallah وأمامة بنت أبي yasa عاص ba ma wai sallar nafila ba alhali umamatu yar abul asi tana kan wuyansa فإذا سجد idan ya وضعها sujada idan zai sujada sai ya ajiye ta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر بن حنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزركي سمع سمع أبا قتادة يقول بيننا نحن في da muka bi muna cikin المسجد masallaci a zaune خرج علينا رسول الله manzon صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya fito gare mu بنحو حديث kamar hadisin can da ya gabata غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة to sai dai bai ambaci cewa ya mutane limanci ba a cikin wannan sallar cewa sallar da yake shi kaɗai ce wannan ne yasa aka samu sabani wasu ka ce ai wannan ɗaukan da manzo Allah ya gaji kasa umama a halin sallar nafila ne نعم wasu ko suka ce a halin sallar farilla ne نعم Em, a halin sallar farilla ne sai dai aini daga cikin hanafiyawa ne manzo Allah ya yi wannan ne don ya bayyana cewa haka ɗin daidai ne نعم ya halatta in akwai bukata amma fa ba wai aiki bane da ya dore To.
da za a ce ai an gan shi ya dauka yau ya dauka jiya ya dauka shekaran jiya Na.
a saboda sallah ana bukata a samu nutsuwa a rukunanta نعم Uhum, wato abin ta yi ya zamo asirin haka dalilin wato wanda ya sa manzon Allah hayye ya ɗauki wannan yarinya jikarsa yana sallah saboda su da larabawa sun saba da sun saba da kin ƴaƴa mata gani suke ƴa mace kamar wani aibi ne ga mutum Na'am.
to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da su ya nuna cewa kudurin su ba daidai bane Na'am.
ai ƴa mace a bar a jata da take ko a sallah hatta a sallah ma hatta a sallah dai ya zama haka isa matuƙa ne wajen tsawatar da su Na'am.
wanda kuma an ce irin wannan a zo da shi a aikace ai ya fi shiga fiye da in faɗa ma kawai a Na'am.
fiye da in faɗa ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ma a aikace Na'am.
to نعم باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة babu cewa ya halatta mutum ya taku ɗaya ko taku biyu yana cikin sallah حدثنا يا بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى wasu mutane sun zo wajen salim da sa'adin قد تماروا في المنبر suna kokonto a cikin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من أي أود da هو wani itace aka yi mimbarin manzon Allah فقال sai sahalu ya ce أما والله na'am ni ko na rantse muku da Allah إني لا أعرف من أي hakika أود هو ni na san da wani itace aka yi ومن عمله duwaye ma yi ورأيت رسول ya الله ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon ranar da ya zauna akan mimbarin nan قال yace فقلت sai له nace da sahalu يا أبا ya العباس aba abbasin حدثنا ka faɗa mana قال sai a sahalu ya ce أرسل رسول manzon الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa wata mace قال abu hatim Abu abu hatim ya ce ina Inna hulun hu samiha la yusmiha yawma yawma izin idhin.
a sannan ya faɗi sunan amma yanzu an daɗe na mance da sunan da ya faɗa eh na mance ya sunan nata ita wannan matar na'am unziri gulamakin najjara ki ce da yaranki wanda yake kafinta ba wanda kike da shi wanda kafinta ne ki Ya.
faɗa masa ya amalli a awadan ya min itace ukallimin da nasu za a hawa a ringa zance da mutane a kai famila hazi sai ya salatu aikata da wannan matatta kalar uku da farko mun bari manzon Allah hawa uku ne na'am ثم امر بها رسول الله sannan manzon صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi umarni da ita ووضع aka هذا ajiye ta الموضع a wannan wajen فهي من من ارفاع الغابه ita tana daga ita wato itacen ga wanda yake cikin sunkuki guda ake kira gaba gaba sunan waje ne sunkuki mai bishiya da yawa a cikin madina
ولقد رايت رسول الله ya ga صلى Allah الله sallallahu عليه alaihi ya وسلم tsaya a kansa فكبر ya kabbara وكبر الناس وراءه mutane sai kabbara bayansa وهو على المنبر yana kan mimbari sun marafa'a sannan ya daga wato hayye ruku'u ma akan membarin
wani zalar sai ya ƙasa sauko da baya da baya ta su jirfi har ya sujada a gindin mimbarin sun ma'ada sannan ya koma kan mimbarin da ya gama sujada ya koma kan mimbarin ya ci gaba da tsayuwa ya yi ruku'u da akan mimbarin ta farga min akhir salati har ya gama daga ƙarshen sallah sun ma ƙabala alan sannan nari bayan da ya gama sallah wa ƙala ya fuskanci mutane ya ce ya ya ku jama'a li salatu haza yayi ne na aikata wannan ne na yi sallan nan akan mimbari li ta'atammu bi don ku koyi da ni wa li don ku ta'allamu san kuma sallata
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم أن رج- أن رجالا أتوا سهل بن سعد wasu mutane sun je wajen salim na sadin حا tawili kana wa قال da sana abu turun abin shi mai nuzar ibn harbi wa da abin umar قالوا kana da sana حدثنا su yan سفيان بن nuna yana عيينة ta عن an abi harbi أبي عازم قال أتوا سهل بن mutane sun je wajen salim na sadin وسألوا من أي suke شيء tafiye shi daga النبي صلى menene الله عليه ake mimbarin وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam فاقوا الحديث suna له kawo hadisin an أبو kama hadisin حازم ina biya zai shi yasa shahidi a wannan shine sakowar manzon Allah da hawansa نعم cewa ya sako daga mimbarin ya hau- ya koma ya hau kan mimbarin alhali yana sallah Na'am.
sallah sa ta ɓaci ba Alha- wato kenan ashe yin tako ɗaya ko tako biyu ana sallah ba komai Na'am.
ba zai ɓata sallah ba نعم to باب قراءة الاختصار في الصلاة babin cewa karayya ne mutum ya rike kwibinsa yana sallah وحدثني الحكم بن موسى قنطري حدثنا عبد الله بن المبارك حاء تعويض.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا أبو هالد وأبو أسامة جميعا سوق أبو تسمعه هريرة.
الإشام يا أبو محمد بن عن أبي أبي هريرة هريرة عن النبي صلى الله ya عليه kama daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam انه نهى ان يصلي الرجل manzon Allah ya yi بالكسوة.
daga mutum ya sallah yana mai rike kwibinsa وفي روايه ابي بكر a ruwayar abubakar قال نهى رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya yi hani daga a rike kwibi a cikin sallah
باب قراءة مسح الحصى babin cewa ba a son a ce za a shafe tsakuwa وتسلية wajen da za a الصلاة yi sujada da cewa daidai ne a daidaita turba in za a yi sallah
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن مؤيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد manzana sallallahu alaihi ya sha ya faɗi maganar shafe a tsakuwa shafewa a masallaci يعني yana الحسن nufin tsakuwa قال yace إن كنت لابد in فائلا ba makawa sai kayi فواحدة ka shafe ɗaya kawai sau ɗaya حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يا بن سعيد عن هشام قال حدثني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن مؤيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح a sun da mai mazala daga shafewa a في الصلاة cikin sallah in za a yi sallah a shafe tsakuwa daidai ne فقال ya واحدة ce to in ma za a yi sai dai a yi ɗaya حدثني عبيد الله بن عم- بن عمر القواريري حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني مؤيكيب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمه قال حدثني مؤيكيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل يسوي ترابا ya ce a game da wani mutum da yake daidaita turbaya حيث يسجد inda zai sujjada قال ya ce da shi ان كنت in فاعلا sai kayi to ka فواحدة yi sau ɗaya kawai
باب النهي عن البساط في المسجد في babu الصلاة wani وغيرها daga yin tofi a tofar da yawa cikin sallah a wato a masallaci ana cikin eh, sallah ne ko ba a cikin sallah a yi tofar da yawa dai a masallaci ba daidai ba ne ko da ba a cikin sallah ba حدثنا يا ابن يحيى تميمي قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساطا manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga ma a yawo da aka tofar a bangon alƙibla na masallaci فحكه ya tsaya kankare ثم اقبل على sannan ya الناس ci mutane فقال yake da su اذا كان idan ɗayanku عدو yana sallah ولا يبصق kada ya ce بوجهه zai tofar da yawo daura da fuskarsa فان الله قبل وجهه اذا ubangiji صلى yana fuskantar lokacin da yake sallah حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله حاء حدثنا tawili قتيبة ومحمد بن رمي عن الليث بن سعد حاء تأويلي.
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء تأويلي.
حدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان حاء تأويلي.
حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن dukkan wayannan sun karba hadisin daga Nafi'u عن ابن daga عمر Abdullahi ibn umara Annabi shi kuma daga annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama annahu ra'a nuqamatan fi ya ga kaki da aka tofa a alƙiblar masallaci illa dhahaka amma banda rahaku shi fa inna fi hadithihi nuqamatan fi qiblati ba fi qiblati masjid ba ya ga kaki a alƙibla bi ma'ana hadith amma malik hadisin can na imam malik haddathana ya ibn yahya wa wato yana daga isar imamu malik a wajen malaman hadisi manyan malaman hadisin nan a babi inda akwai hadisi na ima- a imamu malik Na'am.
to sai sun fara gabatar da shi galibi da wuya inda akwai hadisin maliku ya zama sai daga baya za su kawo a farkon babin za su kawo shi isar maliku yana cikin isar maliku ya bar jawaba fala yuraja'u haibatan wal- wasa'iluna nawakisul a- a- zani الثاني آه، أدب الوقار وإذ سلطان الفتى وف- فهو المداء وليس ذا سلطان تو حدثنا يا ابن يحيى وابوك بن ابي شيبه وامر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa na sallallahu alaihi wasallam قام ya ga kaki a cikin masallaci فحك هذه ya sa tsakuwa ya kankare ثم دعا عن sannan yadi daga ce mutum ya tofi daga damansa امامه ko a gabansa ولكن يبلغ عن sai dai ya يساره tofin daga hagun ɗinsa او تحت قدمه اليسرى ko ƙarƙashin ƙafarsa ta hagun حدثني أبو طاهر وحلملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه wato sun أن- ba shi labari أن رسول الله cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki بمثل هذه kama hadisin ibn البينة.
bayanata wato aka ce busaku نعم da busaku da da sun نعم da busaku da buzaku مهم.
duk abin da ake nufi da shi wato ruwan baki idan ya fito الله أكبر.
sai ya fito ne ake ce masa busaku in yana cikin baki ba a ce masa busa- busaku na'am.
kuma ana faɗarsa da sun ko da sadi ko da zaira duk ɗaya ne amma- amma yana baki sunansa liku Na'am.
riko Na'am.
yawo yana baki riko ne amma yana fitowa daga baki to ba riko ba ne Na'am.
ya zama buzaku ko busaku ko busaku Hmm.
to وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga القبلة eh, wato tofi da aka yi a bangon alƙibla أو مخا ko majina أو ko نخاء kaki فحكه ya sa ya goge shi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن أولية قال زهير حدثنا ابن أولية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki a alƙiblan masallaci فأقبل على ya الناس fuskanci mutane فقال yace ما بال عبد me yasa ɗayan ku ربه yana zai tashi yana mai fuskantar ubangiji فيتنخأ amma ya ringa yin kaki a gaban Allah auhi ba da kuma an yi yanzu ɗayan ku yana son a fuskance shi fayuta khanna fayuta na ha'u fi a ko fayuta na ha'a fi waje a ringa kaki a fuskarsa fai za ta na ha'a dukun idan ɗayan kuma zai kaki falaita na ha'a to an yi ya tsarihi kakin daga ɓangaren hagunsa ta ta ƙarƙashin kadami ƙafarsa fa in lam yaje idan bai samu ba ya kul haka to ya haka ya buɗe tufafinsa sai ya sa kasim ya tufanta fata falafi ya yi sauki tofi a tufafinsa ثم مسا sannan ya shafe sashen tufafin da sashen حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث ها قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشام ها قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث بن ألية kama hadisin ibn ulayya وزاد فيه هشيم ya zaɗi fi hadisi hushaimu Na'am.
hadisin hushaimu قال ابو هريرة abu huraira ya ce كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه kai وسلم ka ce ni ina وأعرض kallon على manzo بعضه.
sallallahu alaihi wasallam yana mai da sashen tufafin sa bisa sashi
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة الحديث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce اذا كان احدكم في الصلاة idan ɗayan ku yana cikin sallah فانه يناجي ربه to ya sani yana asiri da ubangiji ne ولا يبقن بين shi يديه yasa kada ya ce zai tofi a gabansa ولا عن يمينه ko daga damansa ولكن عن sai dai ya yi شماله daga كان hagun ƙarƙashin kafarsa حدثنا يا بني حياة وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو أوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce البزاق في المسجد خطيئته yin tofi tofar da yawo a masallaci laifi ne zunubi ne وكفارة amma abin da yake kankare zunubin abin ne ta a tabbatar an binne wato inda yake masallacin turbaya ce Na'am.
ko rairayi نعم Mm.
وحدثنا يا ابن حبيبي الحارثي وحدثنا خالد يعني ابن الحارثي حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد na tambayi katada daga tofar da yawa a masallaci فقال Mm, yace سمعت أنس بن مالك na ji Anas Malik yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa التفل في المسجد tofar da yawa a masallaci zunubi ne وكفارة amma abin da yake kankare wannan zunubin abin ne حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي وشيبان بن فروح قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى ابي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمرو عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال amma ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace عرضت علي اعمال an امتي bijira min da ayyukan al'ummata حسنها da mai kyau وسيئتها a ciki da wanda yake mummuna فوجدت في محاسن na اعمالها zamu a cikin kyawawan ayyukanta abinda yake zai cuci jama'a ko abinda yake kazanta ne a gusar da shi daga kan hanya ووجدت في مساوي اعمالها النخاعه na sami kaki ta kone fil masjidi da za ta zama a masallaci ba abin ne ta ba fi masawi a amaliya a cikin munanan ayyukanta
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا أبي حدثنا حمص عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول na yi الله sallah ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فرأيت تنخاء na ganshi yayi kaki فدلك هابن ya عليه sa takalminsa ya goge حدثني عن ابن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال na ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana yace فتنخاء yayi kaki فدلك ya هابن gurbe عليه ta takalminsa na hagu